العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات فيه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mai sun sarki ya kawo wannan rana ta Laraba kamar tara ga watan safar hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida a kalandar nasara kuma sha hudu ga watan takwas watan agus kenan dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda aka saba a ranar irin wannan ta laraba muna karatu a cikin wannan littafi mai taken addu'ar rumbaiya wallafar babban malami yana lama Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani rahimahullah ta'ala daya daga cikin malamai a karni na sha uku ya rasu hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara kamar dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin kamar kwatan farko na karni na sha uku za mu tashi wannan kuma shi ne darasinmu na ashirin da uku sannan mun karkare wancan fasali da ya magana akan sujada ta rafkannuwa yadda za a gyara matsaloli da galiban mai sallah ba sai cika kubuta daga gare su ba to shari'a ta kawo mafita kuma ta hukuntar da hukuncinta kuma mutum bai haka ta yi rauna lafiya wannan shi ne darasi na ashirin da uku kuma daidai babin alkaba ulin fawa'i ya ba shi take da babu alkaba ulin fawa'i babin da zai magana a kan rama sallar da ta kuci ila wani usiri zai iya bijirowa mutum har ya sa bai sallar tare da mutane a jami'i ba ko kuma ko da shi kaɗai ne bai yi ta akan lokaci ba ko kuma shedan na iya samun sa'ar mutum ya kwace mashi kafa har kai sallar shi mutum bai yi ba ba don cewa ya manta ba ba don cewa ya rafkana ba ba don cewa bacci ya ɗauke shi ba ba kuma don cewa wani muhimmin aikin da ya fi karfin shi ya danne shi ba kamar aiki na jihadi to shi ne zai tattauna a kan to to ya ake irin wannan ramuwa ya yi shimfiɗa da abin da yake da alaƙa da barin sallar shi karan kanshi babu kaza ilil fawaidi rama sallar da ta kuce ko ramuwa ga sallolin da suka kuce idan ce sallar ta kuce wa mutum ita ce lokacinta gaba ɗaya fita. Lokacinta gaba ɗaya fita. Kenan ba za a ce lokaci na muftari da lokaci na daruri a zaɓi ɗaya a ce shi ne za ta zama fa'ita ba. A ce ga mutum yanzu na a irin wannan lokaci amma bai la'asar ba. Kaga lasirin ka zama fa'ita. To ne ya faru? gwargwadon dalilin da ya sa har aka samu wannan matsala gwargwadon uzun da zai samu na shari'a gwargwadon kuma sassaucin da zai samu na shari'a ma da yake cewa in kana tarku amda idan barin sallar da gangan aka yi la da udrin ba tare da wani uzuri ba wa fadailullahi ta'ala a haqqu ayyuka to bashin Allah shi fi kamata a iya wani na bin ka bashi sai ka zo ka same shi a teburin mai shayi yana gulmar ka sai ka ce wallahi tunda ma ya gulmar ka ba za ka biya ba ai wannan gulmar ba ta janna bashin ba sai dan mutum ya bar sallah da gangan abinda jumhur na malamai suka ce shine ya rama aliman malik ko wasu daga cikin malaman malikiya suka ce to bayan ramawa akwai magana kasa cewar da malamai suka yi kaje ka rama ba tabbas suka baka ba kuma Allah ya kara kai suka kalla in dai da gangan ne mutum ya bar sallah da gangan kan misali a ce ya bar sallar asuba da gangan har rana ta hudu ko mutane na yi uwa uba gayu wanda daga nan zai gama kashe kanshi mutum ya riga ya tashi za mu ci maganar da bunu da kayyim ya faɗa a cikin karkashin wannan matsala in mutum ya bar asuba har rana ta hudu to ya zama sallar asuban shi ta zama fa'ida tun daga gangan ne wai ya rama ko ba zai rama ba shine kimur suka ce ya rama karfe bakwai da rabi ya tashi karfe takwas karfe don ma ya farka fa da wuri zai ce wallahi wasu ayyukan ofis ne su karke shi kawai ya ji ana a duba kunu ko shayi wai aikin ofis duniya kenan ko kuma a wani kawai shi shi wannan bincin tashi ne wai sai da asuba ta matso yana ji an kira sallah na biyu sai wata kansala ta danne wani ma za a ke ce maka wai wani dannau ne ina ta so in tashi kuma da za a ce maki ana rabo ga shugaban jam'iyya zai yi ke duk mu zai yi ke zai fice ya kwashi rabon ko kuma a ce maki wace gobara Allah ya kiyaye da gudu zai tashi ta gaba wani dannau a kawai dai abu ne ya cimma hali to in mutum ya bar asubahi har sallar har rana ta zudo ta zama fa'ida jumhur suka ce ya rama idan ya bar azhur da la'asar har rana ta faɗi sun zama fa'ida sun riga sun kucci shine jumhur suka ce ya rama idan ya bar magriba da isha har alfijir ya hudu kuma da gangan ba tare da wani udiri shar'i ba waɗannan salloli guda biyu kuma sun zama fa'ida shine jumhur suka ce ya rama bayan jumhur akwai maganar wasu malamai akwai malaman da suka ce tun da gangan ya bari kada ya rama to ne ya kamata yi ganganci ne ya riga yawa Allah shi zai na ya ce ya riga kullawa kai yanzu abin da ya kamata yi ya fahimci kuskuren da ya yi sai ya kiyaye sauran sallolin farin lahadin da ya rage mace na rayuwa sai kuma ya yawaita nafila inda baya yi to ya fara yi kuma ya lullunka idan da in kuma yana yi ya ci gaba da yi kuma ya lullunka alimam malik sai yake cewa shi duka wannan magana ce ake ta cewa ya rama idan ya rama sallar ta yi jumhur suka ce sallar ta yi to amma abin tambaya shine Allah ya karba shine kabul kamar yadda mun sha magana nan siha daban kabul daban suka hada kan cewa idan yayi sallar fa inna ha sahhat to amma Allah ya karba suka ce Allah wa rasulu wa su su ba su su sani ba sai Imam Malik da yake cewa shi a fahimtar shi idan mutum ya bar sallar farilla da gangan ta kuce mashi ko yayi ba a so kuma wancan alkawarin da aka yi na tanadin mummunar azaba yana kan shi sai idan ya yi dace da gafara za ka tambaye shi to tunda ko ya yi ba ta yi ba ya iya ramawa ya ce ya rama don ya samu natsuwa ribar kawai ta nan duniya ce irin ribar nan ce kawai ta nan duniya sura kada ma mutum ya sakaci har ya bar sallar ta wuce shi alaiman ibn al-qayyim akwai fatoyin shi da aka tattara musamman akan tarihi sala ga littafin din sunan shi as-salatu wa hukmu tarikiha sallah da hukuncin mai barin ta mutumin da zai bar sallah ya watsi da ita kaga matsala ce za ta kamar yar karama amma ita kaɗai aka ɗauko ya tattauna a kai shafi ɗari biyu da takwas matsalar kawai barin sallah nan akwai ta mukaddima da yi farko wasu tambayoyi ne guda goma ya anta cewa wai idan mutum ya bar sallah da ganga hal yajibu qatluhu am la shin ya wajaba a kashe shi ko ko bai wajaba a kashe shi ba idan ka ce ya wajaba a kashe shi wai za a kashe shi ne a matsayin an kashe kafiri sai kira kungiyar arna a ba su a ce ga damuwa ko ko an kashe musulmi da haka musulmi za ta mashi sallah ma lalatacce haka ake ta kawo tambayoyi to da ya zo fara ba da amsa magana da ya faɗa cikin layi uku ita ce lamu karanta yake cewa la yahdaliku muslimuna gaba ɗaya babu saɓani a tsakanin musulmi kaga bai ce la ya ta duku da ulama uba a wannan duk wani musulmi bai da ja akan wannan fatawa cewa anna tarka salatin mafruzati amda barin sallar farilla ta gangan har lokacin ta ya fita min a'zamin zunubi na daga mafi girman duk wani zunubi da ka sani a wannan duniyar sannan wa akbar kaba'ir yana daga mafi girman kaba'irin zunubai da karanta kitabul kaba'ir na Imam Zahabi lalle daga al-kaba'ir in ka karanta az-zawajir min al-kaba'ir na Ibn Hajar al-Haythami shi ma da tarar yace wa anna ismuhu inda Allah zunubin da Allah zai bai wa wanda ya bar sallar farilla da gangan a azamu min ismi qatlin nafsi zunubin ya fi na wanda ya kisan kai ya fi na mai kisan kai ka duba gwan tanadin da aka yi mai kisan kai abu lana fara ke ta tun da Allah ke tanadar bala'i bai bitar inda ya tanadar bala'i irin na mai kisan kai ba wa mai yabbatun mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam daya khalidan fiha biyu wa ghadiba Allahu alayhi uku wa la'anahu hudu wa adalahu adaban azima to wanda ya bar sallar farilla ta gangan mai kisan kai kanin shi ne saboda shi wanda ya bar sallar farilla da gangan abin na ta hadda wulaƙanci hadda wulaƙanci ba ka sai bane kuma za ka samu wulaƙanci a cikin mai kisan kai in ka tambaye shi ne yasa kai su shari kun ne yasa kake cewa to kana ga ba za a iya rama miki bane da ya sun za a iya rama miki ka ga shi ba wulaƙanci amma kai ne yasa ka bar sallar farilla da muna ta muna ɗan wani training ne muna ta muna ta wani abu na kishin ƙasa a to shawarar da za a ba su shine dan latin da kishin ƙasa ya sa ka bar sallah shawarar da ake ba su shine ranar da ka tashi ta iya lahira ta kamar Najeriya nan a dan maka application din da kuwa ya application din Najeriya ne sai maka application sai sa maka a memory sai manna maka gefen da kafa ne da mala'ika ruwa suke ta yi munkar wa nakir yaya akwai android da full charge wannan kuma wance dai wannan shawara za a baka ne dan kai ka samu nutsuwa na yi aliman malami amma ba ba fita ba ce yace a ababu wa anna ismuhu inda Allah a ababu min ismi qatlin nafsi zunubin shi ya fi zunubin mai kisan kai wa akadin amwali ya fi zunubin mai kwatar dukiyar mutane wa min ismi zina wa sarika wa shurbil khamri kuma zunubin shi ya fi zunubin zina da sata da shan giya wa annahu muta'arridun li uqubatillah kuma mai barin sallar farilla da gangan ya kitta kanshi ne ga azabar Allah wa saqfihi da gushin shi wa khizyihi da wulakanci da zai haɗu da shi daga Allah fi duniya tun anan duniya wal akhirah har kuma zuwa lahira kaga akwai matsala kenan za ka yadda mutum zai yi ya tabbatar da cewa ya sallah a kan lokaci iya goma iya gara basa wato Allah ya mana game da sallolin farilla in fa muka yi asuba aka gama karfe biyar da rabi ka bar masallaci sai fa da tsara sallah kila sai sha biyu da rabi za ka fara harama kana da wajen awa bakwai to awa bakwai ne kake nema wanda baka samu ba da jinkirta a zuhur zai sa ka samu sannan aka yi a zuhur ta sha biyu da rabi ko karfe ɗaya ka gama a zuhur baka da saurin wata sallah ce la'asar daga ɗaya biyu uku hudu nan kuma kana da wajen awa go awa uku menene baka da za ka iya tafiyar kilomita ɗari uku za ka iya cinikin dubu barkatai in hutawa ne ka huta in bacci ne ka yi bacci in nema ne ka nema kuma ka samu rabanka daga nan ya kai da akar karfe hudu da kwata an gama to ba za ka ƙara wata sallah ba sai bakwai kusan kusan nan ma awa uku mai ɗan tazaran lokaci gajere shi ne daga magriba zuwa sallar isha bai fi awa ɗaya ba kuma kana gama isha karfe takwas da rabi komai da komai ka gama baka da wata sallah ba sai asuba yanzu kenan me kake tsammani inda an bar su salloli guda hamsin karan farko da aka fara bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin isra'i da mi'raj kaga kenan da zaka iya cewa duk cikin minti ashirin da hudu akwai sallar farilla duk minti ko kace duk minti ashirin da biyar mun ga cewa duk minti ashirin da biyar yanzu sallar arba'in da takwas za a yi duk minti ashirin da hudu da shida akwai sallar farilla a wurin kaga da an fasa haka ma sai a ce da ma an fi gane masallata to ga ma an yi arham ba kuma ana ƙara gane marasa sallar su da babban zunubi ne kwarai kwarai da gaske mutum ya rika barin sallah tana wuce shi ita ce mafi girman abin da za ta bambanta musulmi da kafir kana neman musulmi na gari kana neman mai kamun kai kana neman natsatsi kana neman mai addini kawai da akan da sallar shi yana kula da sallah in yana kula da ita to duk sauran ayyuka ana sa rai zai kula da su baya kula da sallah to wannan mutumi kawai shi ke nan ne kiyaye wannan matsalar da ma da ya kawo a nan in kana tarku amdan la li uzrin fa dinullahi ahqqu an yuqda karkashin matsala ta khilafiyya amma shi ya dauke matsaya tare da cewa ɗan mazhaba ne na shafi'iyya amma daga cikin fatoyin mazhabar shafi'iyya akwai fatawar da ke cewa duk wanda ya bar sallar farilla da gangan Allah bai so zakar ya rama ba wai an yafe miki bane ba gata ake miki ba alfarma ake miki ba hukuma ce ke gidan shi dan ramar ba za ta yi amfani ba amma dai jumhur na malamai sun tafi ila wujudil qada'i cewa mutum zai rama amma Dawudu zahiri da ibn hazmin da wasu daga cikin yan mazhabar shafi'iyya suka ce annahu innahu la qada'a 'ala al-amili ghayr al-ma'duri ai mun dai da gangan mutum ya bar sallah ba bukatar ya rama ta kawai abin da yake jiran kifan sadba addini ma taraka min as-salah kawai ya je shirya jiran bala'i da hukumar da ke jiran shi saboda ya bar sallah wannan matsayar shekul islam ibn taymiyyah al-harrani yake ga kamar ta fi kowace matsaya fa kawai ka ce mashi ba a karba ba Allah ya kiyaye gaba man ka ce mashi ya iya yi shi gani yake tunda ka ce yayi kuma kamar ka ce an karba ne kuma cewar ka a yi kana maganan in yayi ana ga ta yi ko ba a karba ba ko ba a karba ba za iya karbar uzurin ka ko ba a yarda da uzurin ba a kauda kai Daka in mutum ya bar sallah to ya riga ya koma kafa a mummunan haɗari kwarai-kwarai da gaske. Ya ce wa in kanan li uzuri idan kuma barin sallar saboda uzuri ne to fa laysa bi qada'in to wannan sallar fa ba ramuwa zai yi ta ba. Idan saboda wani uzuri ne na shari'a ba a samu yin asuba ba har rana ta hudu shi ba ramuwa zai yi ba. zai yi ta ne fi wakatiha kamar misali kila gauro ne ko kuma ya sha wani magani bai farka ba sai karfe tara na safe to wannan tara na safen shi a wurin shi shine muktarin asuba da kai da kai da tun biyar da shi da yake da tara duk farashin su daya sai dai kawai in ya kwamta shi yana farkawa ya nemo buruwa ya ɗauki jarka ya tafi ɗibo ruwa da je gun mai shayi ko ya waya gun mai indomi a soya mai shi je bukin sannan da ya dawo ya kimsa kila ma sai da ya gama shirya zai tafi wajen aiki ai ban ma yar asaba ba to kaga wannan shi Allah zai kiyaye amma yana farkawa tunanin yake ban yi sanna ba ya nemi ruwa ya alwala ya alatse tashi sallarka fa hada waqtuha haka nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar to waɗanne uzurori ne za su iya sawa mutum ya shiga cikin wannan garabata suka ce daga cikin uzurorin shine akwai nauyi akwai bacci au sahau ko kuma rafkana rafkana ita ce ta yi kama da annisiya annisiyan ka manta da abu kai kwata-kwata ka manta da cewa ma ka yi sallah ko ba kai ba amma rafkana shine kamar ka san ba ka yi ba amma wani ya ɗau- wani abu ya ɗauki hankalinka da aka sami natsuwa kila misali ne ana kana shirin sallah sai wani maciji ya shiga wani wuri kana ta kokarin eh, ka gaya gaya a gulo shi ko a kore shi ko a yi waye ka ka- ka rafkana kawai sai ka ga rana ta faɗa ba kai la'asar ba to shi ke na wannan ba matsala je ka yi ta ko kuma a wustiralin bi mulahamati da fitali ma a adami imkani salatul khawfi wal musayafa ko kuma mutum ya shagalci da wani aiki kamar na jihadi ana ta karawa kafirai sun kawo farmaki ko an kai masa farmaki rundunoni sun cakuɗi idan kuka ce za ku tsaya ku sallah za ku ba kafirai dama su gama da ku to amma in karanta muku ai salatul khawfi to kuma idan kuka ce za ku tsaya ku salatul khawfi shi ma ba zai yiwu ba saboda marhama ce kubra karawa ce ta yi muni da irin wannan lokacin sai ku bar sallar sai sadda abu ya nafa daga nan sai ku sai ku zo ku yi ku sallace ta yake wanda ya bar sallah da irin waɗannan kudurorin falaisa bi qada'i shi ba ramuwa zai yi ba yasa nabi sallallahu alaihi wasallam nama an salatin aw saha anha wanda yayi bacci ya manta ko ya manta da wata sallah ko waqtu hadina yadhkuruha lokacin sallar shine daidai lokacin da ya tuna ta to da kan ya tashi a lokacin sai ya kawo ta daidai wannan lokaci ya sallace ta kuma a natse ba tare da wata damuwa ba kuma Allah ya karba dan kudurin shi karɓaɓɓe ne ya ce bal ada'un sai dai ga mai bacci idan mutum ya san yana da nauyin bacci ko yawan bacci to sai ya kulla alaka da wanda bai da yawan bacci ko nauyin bacci domin ya riga tashi shi musamman sallar asuba ko kuma ya siyo na'ura ko ya amfani da wayar shi wajen sanya alam idan ka san kana da nauyin bacci sai ka sa kamar alam goma in tabal din minti biyu tazaran minti biyu ya fara tsara tun hudu da fata wajen awa ɗaya kafin sallah da wannan ya gama bayan minti biyu ya ƙara yi da wannan shi ma ga sanan dai shi kai yayi kai yayi kai kuma sai ka rinka kawo wayar kusa da kunninka in kuma kana da wani loudspeaker mai sola haka tashin ya ɗauka in kuma da wanda zai iya tashin mutum sai mutum ya faɗa mai idan kuma ba salloli ba ne na asuba salloli ne na rana to sai mutum ya rika musahabantar ko abokantakar waɗanda su kansu za su iya tuna masu lokacin sallar ko ya kokari ya rika aikin da ba zai rika shagaltar da shi da ita sallar ba aikin mutanen lahira aikin bayan Allah ba aikin 'yan duniya 'yan neman 'yan watsi da lahira ba yake bal ada'un fi waqti zawali la'udri a'a wannan sallah fa laysa bi qada'i ba ramuwa bace bal ada zai yi ta ne a cikin lokacinta fi wakati zawa da uzuri lokacin da uzurin ya gushi lokacin da aka ce to lalurar ta kau uzurin ya gushi ba daidai lokacin kawai ne sallace ta bai da wata damuwa yace illa salata la'idi sai dai sallar idi fa fi sanihi sai ta sha bambam abin da misali a ce mutum bai azo ba bai lasar ba kawai sai ya farka to yana farkawa yanzu sai ya yi ta safiyar idi mutum ya ba ɗaya rafkana ko kuma gari ya ba ɗaya bacci ya ɗauke su ko kuma gaba ɗaya ba su ji labarin zuwan wata ba ganin wata ba sai da suka fito sallar a zuhur sai ga labari na cewa ai tun jiya tsakar dare an sanar da cewa an ga wata gari kaza ma sun yi idi birni kaza ma sun yi idi jiha kaza ma sun yi idi kuma ga ta zuwa ta yi ila ma la'asar ta yi tun da haka ne su yanzu ba lokacin da suka samu labarin sallar idin za su yi idi ba fa fi sanihi ai fa fi sani ayyanil idi sai su bari sai kace gari da hanci to da da hanci ake yin ta idan lokacin hancin ya wuce sai dai a jinkirta ta sai kuma gobe sai gobe suna ka sai su batta sai ɗaya ga biyu ga shawwal ko kuma sha ɗaya ga zulhijja da hantsi sai su sallace ta su sallar idi a nan ta ɗan sha bamban da wancan shine ce fa fi sanihi a sai su yi tara na ta biyu wannan irin matsalar ta faru ya tabbata cikin hadisin Umar ibn Anas yake cewa annabi gumma alaihim al-hilal fa asbahu siyama an rufe musu wata ba su iya ganin shi ba a ranar da suka kai azumi na ashirin da tara fa asbahu siyama sai suka waye gari da azumi na talatin babu hanyar sadarwa irin yanzu fa ja'a rakbun min akhirin nahari can da yamma bayan la'asar sai ga karauka tawagar matafiya 'yan kasuwa a ƙarshen yini fa shahidu inda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annahum ra'aw al-hilal bil amr sai suka ba da shaidar cewa lallai sun ga jinjirin wata sun ajiya sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarci sahabbai a yaftiru kowa ya ci abinci ya karya azumin shi mai yau muhim a wannan ranar wa an yakhruju li'idihim min al-ghadi gobe kuma su fita sallar idi da hantsi haka annabi ya bayar da wannan ka'idar kuma ya aikata ta da haka idan sallar idi ce to ga yadda za a za a mu'amalance ta sai a yi ta da irin wannan tsarin wannan shine bayani bayani da mala ya tattara a takaice dangane da masu barin sallah ta wuce malamai suka ce ana raba barin sallah zuwa gida-gida aslan dai mafificin aiki shine as-salatu fi awwali waqtiha ga hadisi na cikin asahihaini hadisi Abdullah dan Mas'ud wanda yake cewa ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani aiki ne ko na aiki alkhairi yana so a faɗa mashi ayyukan da suka fi kowane aiki alkhairi daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa mashi yin sallah a farkon lokacinta da an kira sallah ka je kai lokacinta na shigowa kai idan sallar magriba ne idan idan sallar azur da la'asar ne lokacin zafi to shine kuma annabi sai ya bayar da umarnin to fa abridu bis sala in zafi ya take irin da bazaran nan za ku iya kai azur ɗin ku karfe biyu garin ya ɗan yi sanyi sannan mutane su fito wayi amma lokacin muktari ba lokacin zufa ba ko lokacin damina ko lokacin sanyi to da ya shigo sai a yi maza maza sai a yi sallah fi awwali waqtiha a farkon lokacinta ta akwai wanda za su jinkirta har lokacin ya je ƙarshe shine za ga ana da jam'i kala uku akwai jam'u takadimin ga matafiya akwai jam'u ta'khirin ga matafiya akwai kuma jam'u suri shi ma da su matafiya to ba a so ka kai sallar ƙarshen lokacinta ko lokacin ƙarshe na muktarinta a ka yi ta a farkon lokacin daga cikin kaso su ne wanda za su batta har lokaci ya ƙuri su batta har lokaci ya ƙuri za ka ga wasu suna wani abu mai kama da ganganci ganganci wanda abu sallar za ta iya kuce masu amma suna ɗan wani abu mai kama da uzuri amma ko ba uzuri ba ne in an ce me yasa bai zama uzuri ba sai ce li annahu ya takarraru ya wuliya saboda yana yawan maimaituwa shine misali mutum ya je gona ai gonarka ko can jikin katangar zulkar ne ne take kuma kai kana nan Najeriya ya kamata ka san minti nawa zai dawo da kai gida a ƙasa ka je yau minti kaza kake da bukata a keke kaje minti kaza kake da bukata a mashin kaje ko a mota ko a jirgi ka san mintin da su ishe ka to ya kamata ka yi harama ka dawo gida har ka zo a yi sallah da kai akan lokaci amma wani sai an fara kiran sallah tsakanin shi da gida kuma kila kilomita bakwai ko takwas kuma a ƙasa ba za ya samu sallah sai zo hadaran madara goma sai ka gan shi a haka ji ma gan shi a haka gatan a wannan bai da wuzuri kawai ganganci ne so yake ya bai wa al'ummar da yake rayuwa a cikin su cewa shi ta yar sallan nan tana takura shi sai ko masu kwallon kafa su ma za lokaci ana magariba musamman ana irin jarababben matsin nan ka rasa wanda ya ta halaka a cikin su da shi ne bugawar ko dan kallon shi ba dan kallon ba wanda ya rike shi ba amma wai shi dole wai dan a kila a wani ci na musamman da za a iya yi in ya tafi yana yar sallan nan to su ma za a ga wani lokaci har ana ikama to ban sani ba ina ga ko mai hura wanda ake ɗauko ɗan falasar daka wala sallah amma ya kamata ya fififi a tashi kawai sallah wanda na ɗaya daga cikin sharuɗɗan da in an kiyaye a iya samun ɗan sassauci ta wajen wasu malamai ɗan sassauci ka san ɗan ƙwallon ƙafa in kana neman ɗan fakewa da shubuha to ba na jin ko ɗan fim bai kai shi ba ko karuwa ba ta kai shi ba shi yasa Abdubiyani a cikin littafin shi mai suna Hakikatu Quratul Akademi sai da ya kawo shubuha arba'in da kan kwallon kafa ke kawa don ya halatta ba. In ka hudo ta nan kawai sai maza ya hudo ta nan shubuha ce shi ne ce a shubuhatul ula wa tsaniya wal arba'un. Tsabar shubuha kawai in ya zai kawo shubuha da suke kawowa sai fata-fata da ita da ilimi sai tafi shubuha ta gaba. littafi ne na na intanet hakikatu kuratul kadam shafi wajen ɗari hudu fatoyin malamai ne da matsayarsu da waye da waye da waye to yan kallon kafa gaskiya suna suna suna cin ma sallar magriba kata kuma wani zaka ga in aka samu shi a ɗan kwallon ne imanin da aka tashi a kuran shi kuma da wannan gajeren wannan zai je sallah kuma daga sadda mutum ya sallah wani abu na cinyar shi na bude sallar ki bata yi ba da annal fakhidha awra ga hadisi na cikin sahihu muslim wani kuma ya sa tarifata wannan ya zo mashi kauri masha Allah amma ya yi tsalle tsalle ya yi gudu yana ta wari to wanda ya ci albasa an hana shi zuwa masallaci shi ma mai wannan warin haramun ne ya zo masallaci yanzu malaiku za su yi tsine mashi shi amma to sallar shi abin tambaya ta yi ko ba ta yi ba ta yi in yana da matsala kawai Allah dai bai karba ba ne amma in ya ce maka to wai ya sake biki a karka sake ka dai kiyaye gaba kawai a ba ta ya sake ba amma ba ta yi ba inda ya zo yana ta wari ya cutar da mutane kamata yi kawai a rika lura karfe nawa ake sallah kafin magriba da minti talatin a tashi kwallon ko ba bukatar sa kofi kaga akan sanya kofi na gasa shine babul musabaka duk wani littafin fiqh akwai babul musabaka amma yana da ka'idoji kofin da ake sa na kwallon kafa na gari na local gamman na waye duk bai cika waɗannan ka'idojin ba shi na na tata ne to kaga in ma dai ne za a yi ta ce to minti talatin ko arba'in kafin a yi sallah yanzu ana yin sallar magriba kamar bakwai ko ta ce to duk yadda kwallo ta yi zafi shida da rabi kowa ya bar filin kaga sai a tashi kamar shida da ashirin minti goma na watsewa yan kallo ma an taimake su kuwa zai iya koma garinsu ko ya koma duniyar su je yi sallah su da sai mutum ya kiyaye kwarai-kwarai da gaske to wannan shine abin da wannan babi ya kunsa sai babi na gaba ya ce babu salatul juma'a babi da zai magana kan sallar juma'a sallah ce ta farilla ta wajibi da ke matsayar sallah ta juma'a a sallah ta azo sallar juma'a sallah ce ta idi mai maimaituwa so ɗaya a sati duk sati ta maimaitu so ɗaya rana ce ta haɗuwar al'ummar gari a masallaci guda su ga juna su zumunci su gaishe-gaishe su su kai juna murna haka Allah maɗaukin sarki ya tsara sai ba ta falala ya ba ta hukunce-hukunce ya ba ta tsare-tsare da ka'idoji sannan ya kallafa mana ita idan muke bar sallolin juma'a so uku ba tare da uzuri ba za a shata haske a zuciyar shi wasu malamai suka ce sai ya bar uku a jere amma dai jimur suka ce ba ba a jere ba a rayuwarka gaba ɗaya in ka bar juma'a da gangan ba uzuri na shata haske a zuciyarka ka bar sai lokacin shagari shagarin farar hula ko da ma shi guda ɗaya ne ka bar sai lokacin obasanjan demokaratiya ka bar sai lokacin tinubun nan uku ta haɗu tilka salatatun kamila shi kenan zai ce to ku shata shi a zuciyar shi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna kenan sai ga mutum na wasu ɗabi'u kamar mutumin da ba shi ba eh dan hasken imanin ne yanzu aka disa shi saboda mai barin juma'a barin sallar juma'a malaki ta tajibu ala kulli mukallafin sallar juma'a ta wajaba akan duk wani mukallafi duk wani mukallafi baligi wanda yake mai hankali sallar juma'a ta wajaba a gare shi sai idan yana cikin waɗanda aka karuwa kamar mace kamar lafiya kamar matafiyi da makamantansu ko ashabul azari annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi Abdullah dan Mas'udin da Abi Hurairah radiyallahu anhu yake ci alhuma yake cewa la yantahiyanna aqwamun aw wada'ihim al-jumu'at wallahi ina jan kullum mutanen nan da suke kin zuwa juma'a to wallahi su hannu su kiyaye su janye wannan mummunar ɗabi'a aw la yaqtimanna Allahu ala qulubihim ko kuma Allah ya shata haske akan zukatansu sun malayaku nan na minar ghafiliyin daga nan su zama cikin ramkanannu hadisi na cikin sahihu muslim a ga zuwa juma'a wajibi ne kawai kai tsari da cewa wani abu ba zai zo ya taba maka sallar juma'a ba sai ma taimakon ka kai huta ma fa za ka yi ka dawo da wuri ka shirya da wuri ka kimtsa da wuri musulunci bai hana ka je kai aiki a ranar juma'a ba a musulunci bai hana ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ba taba ganin ya bar juma'a da gangan ba wanda wannan lizimtar tata da yayi to yake nuni ga cewa eh lalle babban al'amari ne yace sallar juma'a wajibi ne wajiba ce akan duk wani mukallafi illa mar'ata sai dai mace wal abda da bawa wal musafira da matafiyi wal marida da kuma mara lafiya ya tabbata cikin hadisin tariq ibn shahabi na nabi yake cewa jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin al jumu'atu haqqun wajibun ita juma'a haƙƙi ne na tilas ala kulli muslimin akan kowane musulmi fi jama'atin kuma dole ya zo masallacin juma'a yi ta illa arba'a sai mutane guda hudu su ne ba juma'a ba ta waje ba gare su ba da ce abdun mamlukun aw imra'atun aw sariyun aw maridun nan kuma sai cire mara lafiya a sai cire matafi wa'annan guda hudu su ne juma'a ba ta waje ba a kansu ba an saryar masu da ita babu wajabta a kansu wahiyar kasa irin salawat ita wannan sallah ta juma'a kamar sauran salloli take waɗancan hukunce-hukunce wancan ka'idoji sukan zo su haɗe tattare da wannan sharuɗa ka'idoji farillai kyautata ruku'u ba za a yi ta ba sai da alwala bi da kodi wakati ha bi tsaharatul makani wa tsaharatul jasadi aw jismi wa tsaharatul siyabi wa tarkul kalami wa tarkul af'alil kathira duk wasu kibalul qiblati duka waɗannan ababen suna nan la tukhalifuha ita sallar juma'a ba ta saba ma waɗannan salloli na farilla illa fi mashru'iyyatil khutbatayn qablaha sai wajen shar'anta hudubobi guda biyu kafin ita kafin a zo a yi ta kuma dole sai an yi hutuba mutum zai zo ya saurari hutuba da saƙon da hutubar ta kunsa ya ce wa wakatu ha wakatu zuhuri lokacin yin sallar juma'a shine lokacin sallar azuhur lokacin da za a yi sallar azuhur shigowar muktarin azuhur to a lokacin ne kuma sallar juma'a za ta shigo ita ma sai ta wajaba yake cewa wa alaman hadaraha wajibi ne ga wanda ya halarce ta Allah ya takhatta riqaban nasi kada ya rika tattaka wuyayen mutane da wani bai zo da wuri ba kuma sai ya dafa wannan ya dafa wannan ya tura wannan ya tunkuta wannan ya hango nuri can gaba ka zo da wuri hadarin wannan abun ba karami ba ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsawatar kwarai da gaske ya zo cikin hadisi Abdullahi ibn Busr wata na Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kan mimbari yana hutuba sai ga wani mutum ya zo ya dafa kafadar wannan ya dafa ta wannan ya tura wuyan wancan annabi na ta hudu ba fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi ijlis faqad azaita dan Allah ka zauna a nan ka gama cutar da su ai ka cutar da yawa kana san gaba ba ka zo da wuri ba da ka zo ka zo sai ya zamana ka zauna haisun tahadikal majlisu daga iyayen da ka samu wuri amma kar ka takura mutane za ka kwashi zunubi kuma rana ce mai girma kwarai da gaske an wani kuma sura abin da wannan yi inda shi sai da aka buɗe wurin kuma kila ba sai ya dafa kafaɗar kowa ba kawai dai shigo ne ko da zai kai sahu biyu uku dai ya matso ya matso ya matso wannan babu laifi babu laifi ya ce wa yin su ta halar hutubatai ne kuma wajibi ne mutum ya yi shiru lokacin da ake hutubobin nan guda biyu akwai shahararren hadisi na sai na biyu hurera na bisa islama yake cewa idan kulta lissahibi kai wa juma'a ta an sit wal imamu ya khutu faqad lagauta idan ka ce wa ɗan uwanka ranar juma'a a lokacin da liman ke hutuba ka ce kai shiru ana hutuba to kai ma kayi lagau na gau magana mara amfani kuma idan mutum ya magana mara amfani a wuri ne daraja kuma sai ta zama laifi zaka mutum ya yi laifi zaka mutum ba zai magana ba zai shiru ya saurara in so samu ne sai mutum ya je kusa da liman annabi ce man da na mina da imami falaga wa lam yastami wa lam yunsit kana alaihi kiflun min alwizri duk wanda ya je kusa da liman ya zauna kuma har aka gama ba yana ta hira shi da surutun shi bai ma saurari me aka ce ba zuwan shi kusa bai amfani ba to yana da wani yanki na azaba wa man qala kahin faqad laga wa man laga fala juma'a tala wanda ya ce ma wani yi shiru to shi kici yayi lagau wanda ya lagau kuma juma'a ce bata cika ba da yake cewa wano dai balahu tabakiru an mustahabbantar mana da yin sammako idan za mu je sallar idi an shar'anta mana mu yi sammako akwai shahararren hadisin sai da nabi hurairah da cikin sai bukhari da muslim inda aka raba masu zuwa sallar juma'a zuwa matakai biyar akwai wanda in ya zo a sa'a ta farko za a ba shi lada kamar ya yanka raƙumi sa'a ta biyu kamar ya yanka saniya sa'a ta uku kamar ya yanka rago sa'a ta hudu kamar ya yanka kaza sa'a ta biyar kamar ya yanka kwai fa idza kharaja al-imamu hadarat al-mala'ikatu yastami'una dhikr liman na hawa minbari sai su naɗa littafin ba za su ƙara rubuta sunan kowa ba late comma an fara daga nan duk wanda ya zo bayan liman ya hau minbari ba shi alisin mala'iku na rana kaga ko yanzu a ce mutum ya zo ya cimma ga wani list wani kanin dangote ya samu ya sallah a nan har ya ɗauka wallahi wani wani sai ya je ta masu tuka wallahi rashin lafiya na tashi da mai gidan ba lafiya ƙarya ne ma uwar gida ba lafiya don Allah ku taimaka ku sa sunana in suka ce ba takarda shago zai je sai ya dawo ma aiki liki tukuna ban paper stand tana fara tsada kawo ya da saboda samu ne kama da gashi ba shi a listin malayi kuma wai juma'a ta gaba ya tsara ya kamata ma a rika gano akwai mata rashin wayo a cikin wannan harkar akwai rashin akwai ta musul basirai liman na shi ba ya sanada kundin su shi kenan amma duk wanda ya zo kafin nan za su rubuta sunan shi a wani mataki ya zo ibnu da fiqil idi yace to shi dan malamai sun ta manganu yaushe ta a farkon ke farawa ibn da ilimi yace a shi yana kawai lissafi mai sauki ne ba daga hudowa rana zuwa hawan liman mimbari awa nawa ne yanzu rana za ta wuce na hudowa kamar ka ce shida da rabi ko ko ka ce bakwai saura kwata liman kuma zai hau mimbari ɗaya saura kwata daga bakwai saura kwata zuwa ɗaya saura kwata ana da wajen awa bakwai to wannan awa bakwai ɗin shi za ka raba biyar shi za ka raba biyar can kana da minti ɗari da ashirin in ka raba biyar zai baka wajen minti ashirin da hurhudu ga awa ɗaya kana da shi kaga daga bakwai saura kwata sai ka zo takwas saura kwata sai ka ɗauki minti ashirin da biyar ka kara in ka ɗauki minti ashirin da biyar ka kara shi ne zai baka wajen tara da minti goma to duk wanda bai shiga masallacin juma'a dai kafin tara da minti goma ba first class ya wuce shi in kana son first class kafin tara da minti goma ka shiga masallacin juma'a ana samu kawai an ban mala'iku da da list ya za ka ce abubuwan nan da ba a samu amma wasu wuraren ana samu ko nan tun ma akwai masu zuwa da wurare ko ana samu a nan yawwa ai akwai wanda shirin juma'a bakwai malam ya ya shirya juma'a bakwai ya gama shirya juma'a kuma ka daɗe ba kai duk abin da za ka yi ba ka haɗa shi da kwairi ya haɗa ka da Allah shi Allah ya san me zame shi ba sai ya faɗa me za a yi ba to daga nan kuma daga tara da minti goma shine ka ƙara awa ɗaya da minti ashirin da hudu har ka zo hawan liman yanzu ka ga kenan in ka dawo ɗaya saura kwata ka dawo baya sha biyu saura kwata to a sha biyu saura kwatan kuma ka cire minti ashirin da biyar sha biyu da ashirin to duk wanda ya shiga masallaci daga sha biyu da ashirin zuwa zuwan liman last class kenan shi ne kwai kashi casa'in a nan gida aiki akwai masu shiga wajen sha biyu wanda suke shiga wajen sha sha biyu ko sha ɗaya da rabi to wannan masha Allah sun samu kaza sun samu kaza an dan tabuka zai ba gara ba ta a nan wurin garabatsa to lalle zuwa da wurin ne yana da kyau ya ce wata tsayyubu wata jammul an so shafa turare kuma an so yin ado da gayu in hadisa abu sayyid al-khudri annabi yake cewa ala kulli muslimin al-ghuslu yawm al-jumu'a wajibi ne ga musulmi ya wanka a ranar juma'a wa yalbasu min salihi thiyabihi ya sa tufafin shi ne kyau wa in kana lahu tibun masamin idan yana da turare ya shafa in bai da shi iyalan shi na da shi ko makota na da shi ba zai shi ya roƙa a dan saman taron nan dan shafa sai ya tahu lallai ya sa wasu malamai suka ce yin wanka so ɗaya a sati wajibi ne yana nufin ran juma'a kuma kaga wannan hakikar na ga wani bincike da japan suka yi wanda da abin da ke jawo mutane matsalolin fata shine yin wanka kullum ha wani so samu ne in ka matsa to wanka so biyu a sati yi so biyu a sati amma wannan bincike ne yayi ko mu kuma annazafatu min al-imani eh muna nan anan amma yi kullun din ya aka kare wannan zaka zo ka ce so biyu a sati su je su ga binciken za mu haɗe ila da dawo su ce sun fahimci da kuskure sannan wa tunu min al-imani kuma an so mutum ya zama kusa da liman hadisin samura inda Imam Muhammad ibn Hanbal da Abu Dawud suka fitar ya nuna haka ne cewa hudur zikra wa min al-imami ku je ku halarci zikiri na ranar juma'a ku zauna kusa da liman fa inna ar-rajula la yazalu yataba'adu hatta yu'akhkhira fil jannati hatta yu'akhkhira fil janna mutum ba zai gushe ba ranar juma'a yana zama a baya baya baya baya har sai Allah ya aje shi a ƙarshen aljanna wa inda khalaha in ma yi sa'a ya shiga sai da mutum na kasa wa man adaraka raka'atan minha wanda ya riske raka'a ɗaya daga juma'a faqad adarakaha hakika ya riske ta kenan duk wanda ya samu raka'a ɗaya a juma'a sallah kawai me zai yi in ya tashi zai ci ko raka'a ɗaya fatiha da sura karatu a bayyane amma wanda bai sami raka'a ko ɗaya ba idan liman ya sallama ya tashi raka'a hudu zai yi a zahar zai yi sai karanta fatiha da sura a ɓoye ya karo fatiha da sura a ɓoye idan ya raka'a biyu fatiha da sura a bayyana irin yadda liman ya yi to ya zama abin da laraba suke cewa la fil iri wa la fil nafiri shi bai bi tawagar yan kasuwa a samo riba ba bai zauna a gari ya noma ba ba shi ga tsuntsu ba shi ga tanko kuma ana bin shi wannan kuma da je lahira da ga ba rekodin dinta sai da yadda mutanen masu latti yana fullowa an dago daga rukuwar rakar karshe ya bi a yi sujada da shi a yi tahiya da shi amma ya tashi a zurri yace faqada da rakaha yace wahiya fi yawmil eid rukhsa juma'a a ranar idi in ta fado an yi rangwamenta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kad istama a fi yawmikum hada idani juma'a ta zo a ranar idi sannan yace to yau ga idi biyu sun haɗe maku ya jama'a faman sha'a wanda ya ga dama daga cikinku to shi kenan sai sallaci idi sai ta ishe shi amma wa inna mujammi'una sai dai mu gaskiya za mu yi idi za mu yi juma'a to ka ga ba ka da dalilin ka zo ka yi ta faɗa ai ko don ƙwararre wannan sunnar ya kamata a bar juma'a to fa inna mujammi'una shi kuma ba ta bari mana a haɗa aljamu aula min tarjihi fa ko haɗa biyun yafi aka ce wa mara lafiya da kunu da ragada da wani za a yi maki ce duka biyu don kowane akwai kwalitin shi da bukatuwar shi a jiki kuma tambayi a hadis da kirin manaji yace shi duka biyun za a yi tunda dai an faɗa daga da dalilin ma a raba ba to fa inna mujammi'un annabi yace mu za mu yi za mu juma'an mu ne wannan su ne bayanai da kunce kunce da malai tara dangane da abin da ya shafi sallar sallar juma'a wadda take da matukar muhimmanci kwarai-kwarai da gaske sai mu da mutanen su alaikum salam wa rahmatullah to kuma da ka tuna mani to sai dai ina darasi na gaba kuma suna da muhimmanci bambancen bance da ke tsakanin rafkannuwa a sallar farilla da nafila ba ko mutum ya duba ma malam ya kadari ya kawo matsalar amma dai insha Allah za mu abin darasin gaba insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullah eh ba zai zo da wuri ba Eh nasiha za a yi mashi a ce to yana takura mutane ko ya zo da wuri ko kuma ya kula ya rika sallah inda ya samu kanshi ya fi sauki Allah ya samu da ce assalamu alaikum wa rahmatullahi